بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وقدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إن شاء الله يوم ثلاثة kamar yadda muka yi sallan isha mun saba karanta karatu a cikin ilimin nahau kuma alhamdulillah sati da ya wuce mun gama littafin matulul ajrumi yace yanzu za mu shiga cikin tufatul ahbab mana littafin tufatul ahbab za mu shiga cikinsa wannan tufatul ahbab din wa ɓara'ifil ashabi ya yi shi ne akan mulhatul iraq to shi wancan nazumi na ajurumiyya ɗin yake bayani a kansu bismillahir rahmanir rahim shine muqaddimatul muallif muqaddima ta wadda ya littafin ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai alhamdulillahi allazi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayana godiya ta tabbata ga Allah tabaaraka wa ta'ala allazi khalaqal insana wanda ya halicci mutum 'allamahu al-bayana ya sanar da shi yadda zai yi bayani ana da Allah tabaaraka wa ta'ala ya halicce mu sai ya sanar da mu yadda zamu tattauna da junanmu inda Allah ya so sai kowa ya zama kowa kalan yarensa daban ne to da Allah ya so mu yi mu'amala sai sanar da mu yadda za mu yi bayani yadda za mu tattauna da junanmu wa anzala alqur'ana bi hafsihi lisani Allah tabaaraka ta'ala ya saukar da alqur'ani da mafi fasahan harshe shine qur'anun arabi qur'ani da larabci ko ya zama gairabi iwajin ba ba abocin karkata ba. Ya saukar da wannan alƙur'ani ɗin ala nabihil mafusi ilal insi wal jan zuwa ga annabinsa al mafusi wanda ya aiko shi ilal insi zuwa ga mutum wal jan da aljani. In baka san shi ba shine Muhammadin Annabi Muhammadu Muhammadin tsafa min Adnan annai Muhammadu zaɓaɓɓen Allah nan wanda Allah ya zaɓe shi min adina ne daga ɗayan adina ne. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirga ce inna Allah astafa Isma'ila min waladi Ibrahim thumma astafa Kinana min waladi Isma'il thumma astafa al-Araba min Kinana thumma astafa Quraishan min al-Arabi thumma astafa Bani Hashim min Quraishin ثم اصطفاني من بني هاشم وانا خيار من خيار من خيار to Allah ya zabe shi din nan alama marri duhuri wal azman akan shudewan zamani a shekaru wal azman da zamuna kima duhur din zamani ne to kace shekaru da zamuna wa ali da iyalan gidansa wa sabi da sahabbansa fattabi'ina lam bi isan da kuma da suka bi su tare da kyautatawa amma ba hada sharhu fa hada sharhun ce wannan wani sharhi ne allaqatu ala milhat ala mulhat al-i'rab ce wanda na rataye shi akan littafin nan mulhat al-i'rab wa sunkatul ahad adabi iktasartuhu min sharhi nazimiha yace ya takaita sa daga sharhin wadda ya yi nazari ba abin da ya ƙara ba ya takaita kai. Rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rama. Wada mimti fi zalika fawa'ida jammatin, ya ce sai tattaro fa'idodi jammatin masu yawa, ila zalika zuwa ga haka ne. Waza wa'ida muhimmatin da kuma ‘yan ƙare-ƙare masu muhimmanci. Wakta sabti fi ala halli ibaratiya wa iradi amsilatiya wa isharatiha. Yace na takaita fi a cikin wannan littafin akan kunce ibararsa da kuma gangaro da misalansa da isharunsa da abin da littafin yake ishara zuwa gare shi. Sannan wa tafsiril garibi min lugatiha da tafsirin fassara kalmar da ta zama baƙuwa daga lugatta. Wal mushkila min irabiha sannan kuma da kalmar da ta rikitar min irabiha daga irabinta. Amma zai yi ne yace bi ibaratin qaribatin ila al-afham. da ibara fassara kenan wadda take kusa da fahimta zahiratul lil kasi wal am sai kuma tana bayyane da kas da am mun gane malamai ma da wadda misali suka fara karatu duka za su gane da kas da am duka don me sai ce liyakuna tafsiratan li talibil mutali dan ya kasance abun sanarwa abun sanarwa ko koyarwa ga ɗalibi wadda zai fara karatu. Wa taskiratan liragibil muntahi kuma ta zama tunatarwa ne ga malami, shine arragibil muntahi kenan. Wallaha as'alu, as'alu Allah kenan. Kun gane? Sai a ce wallaha karka ce wallahu. Wallaha as'alu an yi takadimi ne da ta'kiri a gurin. Ina roƙon Allah maɗaukacin sarki an yamfa abi da ya amfanar da shi innahu qaribun mujib lalle shi ubangiji makusanci ne kuma mai amsawa to ma tawfiki illa billah dacewa ta bata tabbata ba sai ga gurin Allah alai tawakkaltu gare shi na dogarwa ilai unib gare shi nake koma qala shaykhul imam al-allama jamaluddin abu muhammad al-qasim ibnu ali al-hariri al-basri dama mai maqamatul hariri shine wannan littafi shine yayi a littafin. To, shi wannan a Sheikh al'imam al'allama Jamaluddin Abu Muhammad Al-Qasim bin Ali Al-Hariri Al-Basri, mutum ne kamar irin shamajikan na ‘yan mitsitsin mutane, ‘yan ƙananan mutanen nan haka yake shi. Da an ce ya yi wannan littafin sai ya zama har mata ma suna haddacewa suna waƙe da shi. to da ya zo wata rana gurin mahaifiyarsa zai ce bai burge ta ba ya zai iya yi littafin da har ma mace za ta iya haɗa cewa mata ta waƙewa sai ce to ta yaƙuri da sai zai makama shi hariri an ce yana daga cikin sirrin abun da mahaifiyarsa ta masa shine duk lokacin da za ta ba shi nono sai ta sake kalmar shahada shi wannan hariri din shi sa ya zama haka To haririn yana cewa a ƙolumin ba difti ta hilƙauli, bi hamdi zai tauli shadidil hauli. A ƙolumin ba difti ta hilƙauli, bi hamdi zai tauli shadidil hauli. Mun ji yadda baiti yake? To, in na karanta mu karanta ne. A ƙolumin ba difti ta hilƙauli, bi hamdi zai tauli shadidil hauli. To, haka za a haddace baitin. yace min ba'da fitahil aqulu ina cewa min ba'da fitahil qawli bayan bude magana bi hamdi da godewa Allah tabaaraka ta'ala wanda ya zama ziddauli shine ma abokin kyauta ashadidil hauli mai tsananin karfi to wannan baitin shari'in sa shine ce inna mabtata bi hamdillahi ta'ala ba'da albasmalati ibtida'an bi kitabillah al-aziz yace iyaka ya fara ya bude wannan littafin da godewa Allah tabaraka ta'ala ne bayan yayi bismillah a san sama da muka gani domin koyi da littafin Allah mabuwayi wa sunnati nabihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallama da kuma koyi da sunnar annabinsa kuma manzansa sallallahu alaihi wasallama li anna awwal al-qur'an al-azim alhamdulillah ba'da al-basmala yace domin farkon alqur'ani mai girma shine alhamdulillah shi yasa ake ce mata suratul fatiha til kitab ko alhamdulillah ne ba'da albasmalati bayan basmala sai bismillahir rahmanir rahim sai alhamdulillah rabbil alamin yace shine farkon alqur'ani wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi ibtida'i bil ibtida'i ba'da al basmalati bil hamdalati fi awail ar rasail wa nawiha kun ji yadda zai zama wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da miki Allah sabbata gare shi ya kasance ya amuru yana yin umarni bil ibtida'i da afara ba'da al basmalati bayan an yi bismillah afara bil hamdalati da alhamdulillah godiya ga Allah fi awailin rasaili cikin farkon wasiƙu wana wuya da makamancinta duk abin da zaka rubuta ka fara shi da bismillah yasa duk wasiƙun da manzala ya rubutawa sarakunan larabawan nan don su shiga musulunci ko sai da yayi ya fara da godewa Allah tabaraka ta'ala to ana so ka fara da godewa Allah mun gane in za ka fara wasiƙa da sauransu tunda annabi ya ce duk wani lamari ma bocin girma da ba fara shi da godewa Allah ba to mai kyakkyan albarka ne to da yake a ɗaulu ɗin nan zai ɗauli to mene a ɗaulu kaga dama ya ce zai yi duk abin da ya zama garib ne ko zai tafsirinsa daga lugarta duk abin da ya zama mushkil ne daga lirabinta zai da ibara makusanci sai ce to alfadulu wa sa'a kenan falala da kuma yalwa shine zittau mabocin kyauta kenan wal haulu kuma shine al'uwatu ila akwai wau to ku soke wau din ana ku akwai wal haulu kuma al'uwatu ake nufi kun gani ba wannan wal quwwatu din al haulu abinda ake nufi da haulu din nan ko zittauli shadidil hauli ko sai ce to abin da ake nufi da haulu al'uwatu. To, wa idafatu shadid ilaihi min babi idafati sifa ilal mausu, to shi ma kaga akwai gyara ko? Wa idafatu shadid ilaihi, jingina shadid da aka yi zuwa ga haulu, mun gane? Babi ne na jingina sifa zuwa ga abin da aka sifanta. ashadidul hauli ko ko ashadidul hauli kaga sifa ne da mai da mausufi to an babin jingina sifa ne da wadda aka sifanta wannan ilimin balaga ne aizil hauli shadid ne kun gane asali dama al haulu shadid ne ta ce zil hauli shadid mabocin karfi mai tsanani ko sai aka ce zittauli shadidi li hauli ta kai idafatin sifa ila mausuf mun gane aka yi jingina sifa zuwa ga mausufi duk dai zamu yi cikin nawo shi ma ilimin nawo ne kuma da balaga wakaza wakaza wakaza nazairu ne ko an nazairu nawon gurin yana da na to akwai alif da wakaza nazairu haka nan kinin wannan ire-iren wannan in ka gani ka sahihil ma'rifa kamar inda zai ce maka sahihil ma'rifa kaga za a ce me zul ma'rifati sahih to sai a ce sahihil ma'rifa kaga min babu idafati siba ila al-mawsuf mun gane to wal maqulul muj bi qawlihi aqulu huwa ya sa'ili ila akhir al-manzuma yace to wal maqul aqulun nan da yake fa shine maqul din abun da ya faɗa din aqulu din wadda aka hakaito daga gare shi da yace aqulu min badib titahil qawli idnan mun gane bi qawli aqulu da yace aqulu maqul din to muqawwalul qawlin kenan shine kuwa ya sa'ili ila akil manzuma shine daga wannan baitin da zamu yi na ukun nan ya sa'ili anil kalamil muntazim haddan wa nau'an wa ila kam yanqasim har zuwa ƙarshen littafi aqulun nan da yace ina cewa to har ƙarshe duk aqulun kun gane magana amma kun fahimta sosai ne to shine abin da yake to za a yi kokari a riƙe wannan baitin shi kan aqulu min bari fitahi qawli bilhamdi bi tsauli shadidil haul kaga an zo sai mu ɗaura biyun nan وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأدعاء خير آل ففز كلامي وسمي مكاني to kaga in kowanne yana da tunda baiti 300 da ne insha Allah zai zama abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi abin da muka yi kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana kuma wannan zamu dakkake shi ne duk duk abin da muka zo ba mu gane ba sai ya fita shi yasa ma na matsa a samu kowa ya mallaki littafin saboda ga bayanan nan kuma zamu rika sa amsila anan insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalamu alaikum